أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هدي إلى يوم الدين حق لهم دار العظيم الحمد لله في منظومة الإزياء وتجواهر الكنزية إن هذا أتاشي الغسل شافي نشاهده بسم الله الرحمن الرحيم الغسل bayani akan wanka fasulu alal muslimi gasulul jasadi bi mujibatin arba'in fil adadi damul mahiri wan nifasi wal mamat ثم الجنابة تمام الواجبات أما الجنابة إلى نوعين قد قسمت في الأصل بالتبيين أولها المني إن بلذة من رجل خرج أو من مرأة وكونها معتادة في اليقظة أو مطلقا في نومه فاليقظة ثانيها مجيب رأس ذكري أو قدرها في فرج أو في دبري حيا وميتا كان أو مهيمة إنسا ولو جنية وخيمة ومنع الأكبر ما الأصغر قد معناه فيما تقدم وزد قراءة إلا كآية إذا رقى رقي أو دلل أو تأوز وقد هو لمسجد فيحرم ككافر ولو ناداه مسلم ويشمل الغسل فرائر سمت وسننا كذا فرائر أتت فروره حرص فنية لما حدث وجاسد كلا أمما بالماء والدلك وتهليل الشعر والغور وهو هامس ومعتبر سننه أربعة غسل اليدين ومس لاستماع ثقب الأذنين مرمرة والشم الاستنشاق وبعدها فرائل تساق تسمية وغسل ما على البدن من نجس مثل مني ابداء وغرفة لكل عرو قرروا قبله من كل أعراض الوضوء وراس سلس ثم شكك اليمين إبدائه قول الفرسان يا فدي وابدامي على قول ما قد سطلا وقلل الماء بإكام جلا فصل wannan fasali ne alal musulmi kasirul jasadi a wajibi ne wanda yake musulmi ya wanke baki ɗayan jikinsa shine ya yi wanka wajibi ne musulmi ya yi wanka bi mujibatin da ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu da suke wajabta wanka fil adadi in lissafa su za abin da ke sa wanka ya zama wajibi akan ɗan adam akan musulmi abu hudu ne
damul mayibi na farko ɗaukewa jinin haira idan jinin haira ya ɗauke daga mace to wajibi ne ta yi wanka wani fasi sai da biyu ɗaukewa jinin bigi wani mamaci sannan kuma abu na uku da ke wajabta a yi wanka shine yin wanka ga wanke wanda ya mutu aiwa wanda ya mutu wanka to shi ma wajibi ne summal janabatu sannan kuma abu na hudu da ke wajabta wanka shine janaba tamamul ita ce mujibat cikar abubuwan da ke wajabta wanka akan musulmi
amma janabatu amma kana da ita nau'ayi janaba kan usima an raba ta gida biyu na janaba iri biyu ce fil asili a asalin wannan littafi wato a cikin izziya ya faɗi cewa janaba iri biyu ce bittibiya bitabiyini Bitabiyini.
cikakken bayani awwalu na halmani farko daga nau'o'in janaba guda biyu na farko daga ire-iren janaba guda biyu shine mani fitar mani in In bilazzati.
haraja idan ya fito bilazzatin tare da jin daɗi ya ya zamo fitarsa ta abuci jin daɗi min rajulin aw min mar'atin daidai ya fito ne daga namiji ko ya fito ne daga mace duk wanda maniyi ya fito daga gare shi ya zama ko fitar maniyin tare da jin daɗi to ya zame masa wajibi ya wanka ma'ana wannan ɗaya ne daga cikin abin da ke kawo a ce an haɗu da janaba ɗaya daga cikin nau'o'in janaba shine fitar maniyi tare ko da jin daɗi
wa kauna mu'tadata ya fili ya ƙasa idan a wasake ne maniyin ya fita daga gare shi idan idansa biyu to wajibi a jin daɗin ya zamo na al'ada banda jin daɗin da ba na al'ada ba to wanda mani ya fita daga wannan bai wajabta a ce a yi wanka amma inda jin daɗin na al'ada ne to wannan ya wajabta a yi wanka
aw mudlaqan fi Nauni.
nomi amma mani in ya fita a kowane hali a halin bacci to za a ce wajibi ne a yi wanka falyafaza dan adam ya kiyaye wannan saboda me ta yiwu shi a hangensa cewa ai sanna mani ma ya fita daga gare shi ba da jin daɗi ba ne to amma kuma shi dan adam ba duk mafarkin da yake iya kiyayewa ba wani abin na mafarki sai ya zama ya tsere masa shi yasa matukar dai a mafarki ne manin ya fita daga gare shi to ya zama masa wajibi ya yi wanka
sani yuha magi nau'i na biyu ra'asa zakari.
na janaba shine fakar da kan zakari magibu ra'asi ra'asi din murafi ilaihi ne kuma shi kansa murafi ne aka rafa shi ga zakari ragibu ra'asi zakari fakar da gwargwadon kan zakari shine hashafa aw qadiriya ko gwargwadonta daga Fi wanda farjin.
yake makado iha mai yankakkenta fi farjin daidai a farji ne a Oh, kafa ta gaba dubura.
ne ko ko a dubura ko da a dubura ne aka fakar da a hashafa sai zamo wajibi a yi wanka
hayyan daidai shi wanda aka fakar da hash- a hashfar a jikinsa yana da rai ne ko ma bayan ya mutu ko da ya sadu da matacciya ya fakar da hashfa to ya zama masa wajibi ya yi wanka wa maitan kana Au- au- au, hayyan wa maitan kana daidai ya kasance mai rai ko matacce awa bahima kai ko da a jikin dabba ne a farjin dabba ne ko duburar dabba ya fakar da kan zakarinsa ya fakar da hashfarsa to sai zai wasu wajibi ya yi wanka insan a daidai mutum ne walau je kai ko da aljana ce wahima Wakima.
wadda take mai matukar annoba da haɗa hulɗa da aljanu ai abu ne abin gudu ga mai hankali
wa mana al akbaru mal akabaru mal asgaru karmanahu janaba ita ce kari babba ta hana duk abin da kari karami ya hana wanda yake da janaba ba zai salla ba ba zai sujada tilawa ba ba zai dau qur'ani ba ba zai dawafi da ka'aba ba duk abin da kari karami ya hana ba za a yi ba tare da kari karami to janaba ma ta hana ita ce kari babba
fi ma taqaddama a cikin abin da aka faɗa a baya
wa zid qira'atan ka ƙara karatun ƙur'ani wanda yake da janaba ba daidai ba ne ya karanta ƙur'ani illa ka ayati sai ko kamar aya ɗaya ya iya karanta ta ko aya biyu iza raƙiya idan ya zama yana tawaida don ya tofa don ciwo ko abin da ya kama da haka aw dallala ko yana so ya kawo dalili akan wata matsala to ya iya kawo aya ɗaya ko biyu aw ta'awwaza ko kuma yana neman kariya ya iya karanta aya ɗaya ko aya biyu na ƙur'ani don neman kariya tare da cewa yana da janaba
wa kadkhulu masjidin fa ina wani misali na abin da janaba shine kari babba ke hanawa shine kamar shiga masallaci faya haramu haramun ne wanda yake da janaba ya shiga masallaci ka kafirin kamar yadda ba daidai ba ne haramun ne wanda yake kafiri ya shiga masallaci walau na dawo muslimu ko da musulmi ya masa izini shine ko da shi musulmi ne ya yi kiransa to haramun ne a kyale kafiri ya shiga masallaci
waya shimalu ligasulu farashi gusulu.
ba gusulu washmalul gusulu fara'ira saman wanka ya kunshi farillai da suka ɗaukaka wanka akwai farillansa
wasu nan akwai kuma sunnoni kaza fa ba'i haka nan akwai ba mustahabbai da suka zo wanka yana da mustahabbai yana da farillai yana da sunnoni yana da mustahabbai furubu kamsu farillan wanka biyar ne
fani ya tulli na ma farko da niyya ga abin da ya faru ya niyyar ɗauke wannan karin
wani jasad wannan shine farilla ta biyu a ta farko ta farko daga farillan wanka yin niyya wal jasada kullan Yin alima niyya.
farilla ta biyu shine ka gama baki ɗayan jikinka da ruwa bilma'i da ruwa waddani Sha- a farillan wanka ya zamo duk jikinka ka biye shi da ruwa waddalki ya farilla ta uku shine cuccuɗawa cuɗa jikin ya zamo duk inda ka zuba ruwan kuma ka cuɗa hannunka ya bushe a kai ya ka busar da hannunka ka ɗora hannunka a kai ka shuɗar da hannunka a kai wata kalilu sha'a a farilla ta hudu, ta hudu ita ce tsetsefe gashi gashin kanka ka tsetsefe shi wal fawru sai kuma farilla ta biyar wadda ita ce ta ƙarshe ita ce yin wankan gaba ɗaya ba daidai ba ne ka fara wankan kai rabi kuma ka bari wai rabin ka ƙarasa daga baya a'a yadda ka fara ka haɗa ka yi shi gaba ɗaya huwa kamisu wannan ita ce farilla ta biyar wa wadda mu'tabar take a baki suna da ita sunanuhu arba'atu sunnonin wanka hudu ne gasulul yadayn na farko shine wanke hannaye zuwa fugu wal masu wal istimaki na biyu shine shafar kafa kunne wannan kafar da ta shiga kunne saqibil ita ce udhun hudar kunne da ta shiga har ciki to a shafa haka sunna ne amma wannan fatar kunne a wanke ta wajibi ne cikinta da bayanta
mabmabatu a wato sai kuma sunna ta uku ta wanka ita ce kurkurar baki wa shammu sai kuma shaƙa ruwa a hanci shine listin shawa da facewa
wa ba'da bayan an faɗi sunnonin nan na wanka akwai mustahabai na wanka kusa da za a kawo ta
tasmiyatu cikin mustahaban wanka na farko shine farawa da bismillah wa gasulu ma alal badam sannan kuma Wannan jikin.
mustahabi na wanka idan a jikinsa akwai najasa ya fara wanke wannan najasa
mis- mi- misla mani kamar mane ibda'an Ibda'an.
ibda'an ka fara da wanke shi fi badanihi min ah, min najisin misli mani nibda'an min najisin misli mani nibda'an
wa wa garfatul li kulli ubwin kadarar qadara malamai sun yadda da cewa a kan fato ruwa kan fata ɗaya ga kowace gaba fi Fi badani badanihi.
a jikinsa min kulle ara iloro daga dukkan gabobin alwala abinda ake nufi a nan yana cikin sunnonin wanka yayin da zai fara wankan ya fara wanke gabobin alwala sau ɗaiɗai ba sai ya wanke har sau uku ba
min kulli abairu daga dukkan gabobin alwala ko yana cikin mustahaban wanka yin haka
wa ra'sa sallis haka dai yana cikin mustahaban wanka cewa ka wanke kanka har sau uku wankewa ɗaya dai in ta gama ita ce farilla to bayan nan kai wankewa ta biyu ka wankewa ta uku mustahabi ne
summa shuqqikil shiƙaƙa lemiyin shiƙaƙa lemiyin ibda abihi sannan ka fara da wanke ɓarin jikinka na dama ka fara da wanke ɓarin jikinka na dama qabla al yasar kafin ka wanke na hagu ya fadi ya mai fahimta wa bidabiya ala sannan mustahabbin wanka ka fara wanke saman jikinka qabla ma Ma qad kan safula.
safula kafin ka wanke abin da yake ƙasa ko safula ko safala abin da yake ƙasa ka fara wanke saman jikinka kafin wanke ƙasa wa qallilil ma'a kuma mustahabbin wanka karanta ruwa bi ka kamil karanta jala ruwa amma fa tare da kyautata wankewar taka jala da yake ya bayyana da yake ya fito fili jala ɗin haƙƙinsa rubuta da lamali ba wai ayya a ce za a yi hamza a kai ba saboda ko da bayan aka duba ai bayan da ya safala da lamalif ne ya sa wannan ba dalilin a ce ayya tunda jala ya jalu ake cewa jala ya jalu ake cewa kaga ashe da wau ne kenan shi yasa alif za a rubuta alif za a rubuta shi a matsayin sana alif to alhamdulillah sai mu duba ayanin matanin Eh?
Wakima.
Eh?
Wakima.
fima a cikin ruwa fima A wakima.
Eh?
Wakima. Wakima.
wahima mai annoba annoba abuta aljani abuta aljana abu ne mai annoba wato abu ne wanda bai da daɗi eh, duk wanda yake zai haɗa tafiya da aljanu da wata ran eh, ko dai su cuce shi ta duniya ko kuma su cuce shi ta lahira to dai ba su kara da ɗan adam da addininsa a ce za a dinga baka kuɗi za a dinga ma da kake so amma ba ka bar sallah